أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وكان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة الإيمان بركة مدعزم يوم شاهد قوة رمضان شكرا dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda daidai da ashirin da hudu ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da hudu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a nan zayar maulana a shekha sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu ta'ala anhu muna cikin suratu taha inda muke karanta kisan annabi musa tare da wato fir'auna eh bayan sun yi alkawari wato na haduwa shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yace fa tawalla fir'aunu fa jama'a kaidahu fir'auna bayan wannan alkawari da aka yi sai ya wato ba da baya ya je taro wato makircin sa shine wato masu asiri thumma ata yazo da su ga wannan wato guri qala lahum musa sai annabi musa yace waɗannan masu asiri bokaye sai da ya tara bokaye wato ɗari shida a ciki saba'in da biyu su ne shugabannin su waɗannan shugabannin su sai da musa yake magana da su ya cewa kowanne guda ɗaya akwai sanda da kuma igiya tare da shi wai lakum kai to gare ku la taftaru ala allahi kadiban kada ku ƙirƙiri ƙarya wa Allah tabaraka wa ta'ala wajen wato haɗa bauta da shi fa yus'itakum bi'adab sai ya halakar da ku ko ya tumbike ku da azaba daga gare sa hakika duk wanda yawa Allah ƙarya to fa wannan ya taɓe yayi asara Allah ya kiyaye fatanaza'u amrahum bainahum sai suka yi jayayya wato lamarin su tsakaninsu game da annabi Musa da ɗan uwansa annabi Harun. Wa asarrun najwa wato suka ɓoye ganawa ko ko suka bayyana ganawarsu tsakankaninsu. Na'am.
قالوا إن هذان لباحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى sai suka ce wa kawo kansu wato su lalle su waɗannan guda biyu annabi Musa da Harun masu asiri ne suna son fitar da ku daga ƙasarku Masar da asirinsu su tafi da ko hanyar ku wato mafificiya ko ko sarautan ku wanda ya fi na kowa ko ɗaukakar ku na'am فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا دعك قد أفلح اليوم من استعلى Ubangiji ya ce fa'ajmi'u kai da kum, wato, ku taro duk wani makircinku shi ne asirinku sa'an nan ku zo sahu-sahu, wa ƙatafla halyau ma manista'ala, duk wanda ya samu ɗaukaka rinjaye, to fa ya rabauta a yau, na'am.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى da aka zo sai suka ce wa annabi Musa ka yi zaɓi, imma an tulkiya ko ka jefa sandarka da farko, wa imma an na kuna awwala man alƙa ko ko mu zamanto mu ne farkon wanda ya jifa. Na'am, قال بل ألقوا sai annabi Musa ya ce ku jefa ku amarahum Musa an yulku qablahu, li'annahu in alƙa asahu qablahum, dai jefa sandarsa gabaninsu, idan kharaja hadha thu'banu khafahun nasu idan wannan macijiya ta fito da farko kaga mutane za su ji tsoronta wa tafarraqu jami'an sai su rarrabu dukkan su qabla zuhuril mu'jizati gabanin bayyana wannan mu'jiza da aka fala yadhharu shay'un walihada amarahum bil ilqa'i da aka ne Allah yace ku ku fara jefawa eh amarahum bil ilqa'i wa huwa sihrun wal amru bil ma'siyati la yajuzu da yace ku jefa to wannan umarni to wato ba umarni bane a hakikansa eh wato ana son a bayyana gaskiya ne don umarni da abu mara kyau wato sabon Allah ne bai halaka ba walakin wasilatun ila zuhuril haqqi hanya ce wato ta bayyana gaskiya wa kullu wasilatin ila al haqqi fa hiya haqqun duk wata hanya zuwa ga gaskiya to ita ma hanyar gaskiya ce ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب فألقوا نعم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى shikenan da suka jefa sai ga waɗannan igiyoyinsu da sandunansu ana suranta masa wato tamkar suna tafiya ne alqaw fa kullu asan min isihim sarat thu'banan wa kullu hablin kadhalika na'am
أوجس في نفسه خيفة موسى take annabi Musa wato sai ɗarsa tsoro amma wai ba tsoron su bane a'a tsoron Allah ne dan ba zai yi ji tsoron wato boka ba ai a hassa Musa bi khawfin la min jihati anna sihrahum yaghlibu almu'jizata ba ta bangaren asirin su zai rinjayi mu'jiza bane walakin makhafatan an makhafata an yaltabisa amruhu ala an-nas yana jin tsoron kada lamarinsa ya rikice a wajen mutane ne da aka fala yu'minu bihi أوجدت في نفسي خيفة موسى كيف يخاف موسى من غير الله يا يا زي أتي النبي موسى يا جي صورون ونين الله وهو عارف بالله شيكو مثلا الله ني لم يخاف من السحرة بيجي صورون ما سأسيرين نمبا ولا من فرعون بيجي كم صورون فرعون نمبا إنما خاف من التجلي القهري يا جي صورون واتو رنجاي أبنجي ني الذي ألفه wanda ya saba shi ya tajalla lahu bihi alhaqu da'iman wanda Allah yake masa bayyana da shi a cikin fir'auna to khafa min zalika tajalli almaluf ya ji tsoron wannan tajalli da ya saba ne an yakuna tajalla alyawma kama qablahu min atajalliyati da wanda yake gabanin su na tajalli eh wa hiya fi mazhari fir'auna qahriyatun da'iman wato duk wani bayyana na Allah game da fir'auna da annabi Musa wato tajalli ne na qahariya au anna albashariyata taqtadi hadha alkhawfa eh su alanbiya wal awliya la budda an tabqa fihim bashariyatun yace su annabawa da waliyan Allah dole akwai wato dan adamtaka tare da su ya khafuna fi ba'd alahya ahyani suna jin tsoro a lokaci kama khafun nasu walakin wato yu'minuhum alhaq tabaaraka wa ta'ala Allah yana amintar da su fa ya'manuna wala yakhafuna min shay'in eh amma su wato bashariya ta annabawa ita ba ta tasiri amma ta waliyai tana tasiri an ce annubuwatu wato taslubul bashariyata wal wilayatu la taslubul bashariyata na'am
قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى sai Allah take ga annabi Musa kada ka ji tsoro wato kai ne fa mai rinjaye a kansu na'am وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا mm.
إنما صنعوا كيد ساحر na'am ولا يفلح
Ubangiji ya ce masa wa alkima fi yaminika ka jefa abin da ke hannunka na dama shine sanda sai gashi na mai haɗiye abin da suka aikata. Inna ma sana'u kaidu sahirin abin da suka aikata makirci ne na mai asiri. Eh, inna ma sana'u kaidu sahirin. Eh, wala yuflihu as-sahiru haythu ata. Shi ko mai asiri baya rabauta wato duk yanda ya duk abin da ya aikata shi asiri haramun ne yana daga cikin manya-manyan kaba'ira wato wanda yake aikata shi Allah zai sa shi a wuta an ce duk mutum wanda ya taba wa wani asiri to a ran kiyama za a masa hukuncin kisa ne da haka idan kawa mutum asiri to a ran kiyama za a maka hukuncin kisa idan ko kawa mutum asiri ka cutar da shi to duk wani ibadan da bai samu yayi ba a ran kiyama za a maka kamu da wannan in bai salla ba ko bai azumi duk wani abu da bai samu daidai ba daidai to ran kiyama za a maka wannan kamun shi ma da haka mutane a kiyaye cutar da bayin Allah a kiyaye ba karamin laifi bane kuma idan kawa mutum asiri galiban yana samun shahada ne sai ransa ya zo fita wannan asiri sai ya dawo masa sai ya samu shahada kai kuma gashi da azaba an fahimta da aka a kiyaye cutar da bayin Allah eh wala tazur akhi ibadallah wala tasarda man yazuru abdaka wa in asafa taqiyan na rabbaka kada a cutar da bayin Allah ne ba wai mutum ka ganshi haka to halitta Allah ce da aka a kiyaye musamman a irin wato yankin mu na Borno wajala su'banu take wato wannan macijiya ta rika yawo fasara yabtali'u alhijarata wal jibala take rika har hadiye wato duwatsu ma yasma'una aswatal hijarati suna jin wato ƙara na duwar watsu fi jawfi su'bani a cikin wannan maciji da annabi Musa ya jefa eh bayan yayi haka ya hade dukkan duwatsun wannan gurin fa amada ila fir'auna sai ya nufi annabi fir'a sai ya nufi wato fir'auna fa jazi'a fir'aunu sai wato fir'auna ya razana wasa qafa min arshihi ya fado ma daga gadan sarautarsa wa farra ila qasri take gudu zuwa ga wato masarauta fatabi'ahu su'banu wannan macijiya ta bisa fa qala bi haqqi man arsalaka ya musa khudh hadha su'bana yace ina roƙonka da darajar wanda ya aiko ka shine Allah annabi Musa wato ka dauke wannan macijiya فأخذه فأخذه أني موسى سير دوكي wannan sanda fasara asan fi yadihi shi ko ya dawo wato sanda da abin da ya hade kuma babu Allahu akbar eh na'am فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى Take waɗannan masu asiri guda wato ɗari shida suka faɗi suna masu gaisuwa suna sajada ga Allah. خر السحرة جميعا ساجدين لله تبارك وتعالى قالوا آمنا برب هارون وموسى آمنوا بالله ثم بعد قسكيا دا الله آه لأنهم بلغوا من السحر مبلغا واتسن كي مقرى علم السحر كل ما أعجزهم يعلمون أنه ليس من جنس السحر سنسن دا أبن دا قزد دسو تبارك جنس السحر شيء أكتشي mutum idan ya samu ilimi in dai ilimin ya kai ilimi to zai shiryar da shi ne eh ko da asiri ne idan dai ka kware to zai shiryar da kai duk wani ilimi in dai ya kai ilimi to dai muninsa da ƙarshe zai sa mutum Allah zai sa mutum hanya Allah tunda kaga gashi waɗannan asiri suka sani suka tabbatar da abin da ya gagare mu to wannan ba asiri bane kaga asiri a shiryar kenan to saboda haka mutum yana da kyau ya kyautata da abin da yake yi sayyidina ali yana faɗa yana cewa qimatul mar'i ma yusinu ko ma yuskinu walihada yanbaghi li kulli insanin ya dace ga dukkan wani mutum idza talaba ilman idan ya nemi wani ilimi an yablugha ghayatahu ya kai wato matuƙa na wannan ilimi ya kai ya kure shi to anan zai samu shiriya fasaharatu balagul ghayata fi sihri waɗannan masu asiri sun kai makura a wato asiri ولما رأوا المعجزة سكا معجزة تيقنوا أنها ليس من جنس السحر suka tabbatar cewa baya daga cikin jinsi asiri li'annahum la yakhfa alaihim min as-sihr shay'un ba abin da yake buya gare su na asiri da aka fa amanu billahi eh yayin da suka ce amanna bi rabbi haruna kala fir'aunu ana suna cewa amanna bi rabbi haruna sai fir'aunu ya ce a sun ba da gaskiya da shi me yasa yace li'anna haruna kana min abidihi shi annabi haruna yana cikin wato banu isra'il wanda bayinsa ne dama da haka idan suka ce amanna bi rabbi haruna da haka kawai yace ai an yarda da shi yanzu yayin da suka ce wa musa suka ƙara musa rabbi musa alima annahum la ya'nunahu sai suka san cewa ba fa shi ba fa wato shi suke nufi ba li'annahu ma malaka musa qattu ai annabi Musa wato renonsa ne da haka shi ya san ɗansa ne ba wannan ba bawan shi bane to da haka ya tabbatar cewa fa da Allah annabi Musa aka yi imani ba Allah ba shi Allah ba ba shi Fir'auna ba na'am قال آمنتم له قبل أن آذن لكم na'am إنه لكبيركم الذي علمكم السحر na'am فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم mm, ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى wato da aka yi haka wato sai anna- a, sai Fir'auna yake zargin su qala amantum lahu kun ba da gaskiya da annabi Musa qabla an azana lakum gabadin na ba ku izini wato ku ba da gaskiya da shi to fa ashe dabo kuka shirya mu ne innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihra ai shine ma malamin naku kenan eh da haka kun hada baki ne falau qati'anna aydiyakum zai yayyanke hannayenku da kafafuwanku ta sabani eh wala usallibannakum kuma yace zai tsige su a cikin a jikin kututtura wato akan kututturen dabino eh wannan fi wato zarfiya ne la usallibannakum ay ala judu'in nakhli wala ta'lamunna kuma da sannu wallahi da ku sani ayyuna ashaddu azaban ni da ubangijin Musa wane ne yafi tsananin azaba wa abqa kuma wane ne yafi wanzarwa eh na'am قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا na'am فخذ ما أنت قاض na'م إنما تقضي هذه الحياة الدنيا wato waɗannan mutane suka ce lan nusiraka ala ma ja'ana min albayinat ba za mu fifita ka akan abin da yazo mana na hujjoji da suke nuna gaskiyar annabi Musa rantsuwa da ubangiji da ya halicce mu kai abin da za ka yi wannan ba za mu bar shi ba inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya kai hukuncinka anan duniya ne kadai da haka mu kuma da ba mu sakayya a lahira ai inna aman na'am إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر na'am والله خير وأبقى suka ce wato sun ba da gaskiya da Ubangiji saboda ya gafarta musu kurakuransu shirkan da suka yi ta yi wato da kuma asiri wa ma akrahtana alaihi min as-sihri da abin da ka tilasta mu na yin asiri mu bujire wa annabi Musa alaihi salam wallahu khairun Allah shine mafi alheri wato akan ka wajen bada lada idan muka bisa wa abqa shi ko yafi wanzuwa wato akan ka na'am إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا aka suka ƙara ce masa duk wanda zai zo wa ubangijinsa yana kafiri kamar kai fir'auna to fa ka sani yana da jahannama wanda ba zai mutu la ya mutu fiha ba zai mutu a cikin ta balle ya huta fa yastariha wala yahya hayatan tanfa'uhu ba zai kuma rayuwa da za ta amfane sa ba na'am ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا shi ko wanda ya bada gaskiya ya zo wa Ubangiji da haka ya aikata ayyuka nagari shi ne kyautata farillansa da na filfilinsa, to waɗannan Allah ya ce suna da darajoji ɗaukaka ranar tashin alƙiyama menene darajojin?
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Na'am, وذلك جزاء تزكى wato waɗannan darajoji shi ne aljanna wato ta zama har abada wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashinsa suna masu dawwama a cikinta, to wannan shi ne sakamakon duk wanda ya tsarkake kayinsa daga zunubai da saɓonni. Na'am.
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى wato bayan sun ba da gaskiya da gwagwarmaya suka yi wato musulunta sai Allah ya ce wa annabi Musa to ya fita daga wannan garin Masar su koma ƙasar Sham walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi Allah yayi wahayi zuwa ga annabi Musa yayi tafiyar dare da bayinsa ba'da 20 sanatan bayan an yi gogayya shekara 20 au ba'da 40 sanatan ala al-asahhi ko ko bayan shekara 40 ana ta fama sai Allah ya ce to annabi Musa ka fita cikin dare daga gar- garin Misra fadbib lahum tariqan sai ka sanya musu wato hanya da sandarka a cikin kogi yabasan zai bushe ya zamo wato hanya eh famtasala ma umira bihi sai ai- wato ya aikata abin da aka umarce shi da shi wa aibasa Allahu al-arda Allah ya busar da wannan ƙasa ta kogi famaru fil bahr suka wuce ta cikin wannan kogi la takhafu daraka kada ka ji tsoron wato riskar fir'auna ba zai riske ka ba okay afwan ma qarata wala takhsha na'am kuma kada ka ji tsoron fadawa a cikin wannan ruwa فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم bayan sun fita shi fir'auna da ya ji labari sai biyar da su wato rundunoninsa da gari ya waye kharaja fir'aunu bi junudi yaqlubu musa fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum ma ghashiyahum min al-yammi abin da yazo musu na wato kogin fa ghashiyahum sai yazo musu ya durmuyar da su wannan ma din na kira ce saboda girmama abin da ya same su da tsoron sa na'am وأضل يا بني wa adalla fir'aunu qaumahu fir'auna ya wato batar da mutanensa kittawa da ya kira su su bauta masa bai shiryar da su ba wama hada da'ahum ila ad-dalali wama da'ahum ila al-hidayati na'am يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن نعم.
ونزلنا عليكم المن والسلوى na'am wato su banu isra'ila ba wanda ya kai su butulci ka dai ga abin da aka yi ta fama da shi ana maida su bayi ana cutar da su bayan musu waɗannan dukkan baye-baye ana fidda su daga garin misra sai aka dawo kuma da su ake fama eh Allah bai yi halitta mafi muni a doron ƙasa kamar su ba sharru khaliqatin alawatil ardi banu isra'il gashi yanzu suna ta karkashe ƴan uwanmu musulmai a Filastin dare da rana Allah taimaki Falastina Allah karya su eh shine Allah ce ya bani Isra'ila kai ku Yahudawa ku san cewa kad anjaynakum min aduwikum mun fatsiratar da ku daga makiyanku Fir'auna wa wa'adnakum bayan nan muka yi muku alkawari janibat turil aymani gefen wato ko ko- a dutsen turi saina wato ta bangaren dama a fa fa nuta a fa nutiya Musa at-taurata lil amali bihi biha dan mu ba annabi Musa at-taura da a yi aiki da ita na'am
كلوا wa nazzalna alaikumul manna bayan wannan wato na an dunkule magana bayan sun wato da annabi Musa Allah da ya suka tsira sai annabi Musa ya roki Allah akan cewa ya ba su wani littafi da sai zai shiryar da su sai ya ce to kai azumi kwana 40 sai ka karbi at-taura da ya haka kafin ya dawo duk da ba za mu karanta shi a gaba sai gashi suna bauta dan maraki Allah ya gaya annabi Musa tun bai koma ba, ka ji fa. To bayan nan aka je aka sasanta sai Allah ya ce to, tubansu a ɗauko zaɓaɓɓunsu sai zo su yi tuba sai aka ɗauki mutum saba'in kamar yadda muka karanta a ma'ida da su araf waqtara minhum waqtara musa min qaumihi 70 rajulan limiqatina mutum saba'in suka zo za su yi tuba akan sun bauta maraki shikenan sai suka ce wa to annabi musa yanda kake magana da Allah mu ba mu da so mu ji magana Allah shikenan annabi musa ya ce to bari roƙa muku sai ga wani girgije ya zo da wannan girgije ya zo annabi Musa sai ya shiga cikin sai ce to ku ba ku shigo da suka shiga sai suka ji Allah yana wa annabi Musa magana su ma yana musu magana kar ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza suna fita sai suka ce ina lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan suka ce wallahi ba za mu yarda da Allah nan naka ba sai dai mun gan shi boro take Allah wato ya turo musu wani tsawa sai suka mutu to annabi Musa ya roki Allah Allah ya tashe su to ka duba irin mutanen Allah biya halitta mai taurin kai kamar bai hude ba eh Allah ya kiyaye mu da taurin kai Allah ya kiyaye mu da jayayya da Allah Allah ya kiyaye mu na'am ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa nazzalna alaikumul manna was salwa kuma haka mun wato saukan muku wato darfa kuna sha haka an sauko muku daga sassun tsuntsaye kuna ci daga su na'am كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ubangiji yace ku ci daga halal da muka azzita ku kada ku kangare ciki ba to ku butulce wa wannan ni'ima bi an takfuru an ni'mata bihi fa yahilla alaikum ghadabi sai fushi na ya sauka gare ku inda ma takfuruna bi ni'mati ينزل عليكم غضب الله تبارك وتعالى نعم ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى duka wanda fushin Allah ya sauka gare sa to wannan fa ya fada a cikin wutan jahannama Allah ya kiyaye mu
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى duk da haka Allah ya ce shi ko mai yawan ga- wato gafara ne ga waɗanda suka tuba ga barin shir- shirka suka ba da gaskiya da Allah tabaraka wata'ala suka kaɗe tashi wa amila salihan ya aikata aiki na gari shine farillai da nafilfili mutum ya kyautata su sa'annan ya shiryu ya doge akan wannan bistimrarihi ala ma zakara Allah tabaraka wata'ala na'am وما أعجلك عن قومك يا موسى na'am قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى yayin da annabi Musa ya ɗauki mutane saba'in ɗin nan, to annabi Musa sai gaggawa ya gabace su ya bar su a baya. Eh, ka san annabawa da ƙarfi musamman annabi Musa ɗin, to dalilin wannan sai ya tsere su. Nan ma tsalaba Musa an yi, ah, wato, an yaktaru sab'ina min khiyarihim. Su zaɓi mutane saba'in cikin zaɓaɓɓunsu, liyatul miƙata, su zo miƙati, wato ɗuru saina, taƙaddamahum huwa amamahum. sai ya gabace su a gabansu falamma wasala yayin da wato ya isa qabla kulli ahdin gabanin kowa khatabahu tabaaraka wa ta'ala bi qawlihi sai Allah ya masa magana yana ce masa wama ajalaka an qaumika menene gaggauto da kai gabarin mutanenka wato ka bar su a baya sai yace ya ubangiji hum ula'i ga sunan su ma ala asari bayana fa wa ajibtu ilayka nayi gaggawa zuwa gare ka dan wato ka yarda da mu ne ta'ajjaltu ilayka talaban limardatika dan neman yardarka eh kuma aikin Allah dama shi haka ne din da aka ce ai aikin Allah sai kaga ana cewa wasari'u fafirru ila Allah ko da sauransu eh na'am قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري sai Allah ya ce ai bayanka wato an jarrabi mutanenka wanda Musa Samiri ya batar da su suke bauta wa dan maraki koma bayan Allah na'am
فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا take annabi Musa ya koma zuwa ga mutanensa a cikin halin fushi tikewa fushi asifan yana mai bakin ciki akan wannan abu uhu قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا yace ya mutane na Allah bai muku alkawari kyakkyawan alkawari shine zai baku attaura shine da ku samu shiriya ku zo ku bauta dan maraki na'am أفطال عليكم العبد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي Koko kuna ganin wato sabona da ku ya tsawaita kwana arba'in ban damu ku ba shi yasa. Koko kuna son fushin Allah ne ya sauka gare ku. Ba khalaftum sai kuka saba alkawari da na barku a kai. Na'am.
قالوا ما أخلفنا موعدة بملكنا ولكن ساكن بنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها Na'am.
فقذفناها فكذلك ألقى السامري Suka ce annabi Musa ba mu saba alkawarinka da ikonmu ba koko da yardanmu ba. Walakin na humilla auzaran. An ɗora mana wato wani nauyi ne a cikin wato ƙawa ta mutane mutanen Fir'auna. eh a faqadafnaha sai muka jefa waɗannan ado da muka karɓo a wajensu a cikin wuta da umarnin wato Musa Samiri bakadalika haka nan shi ma annabi Musa alƙaya jefa abinda aka kona nan a cikin wannan a- a- wato ya- aka- ma ma'ahu min al-huli abinda yake tare da shi na zinare wa min at-turab alladhi akhadahu da kuma ƙasar da ya ɗauka min athari hafiri faras jibrila wato alamar wato doki ko kogodiya da mala'ika jibril yake hawanta kamar yadda zai zo na'am فأخرج لهم عجلا جسدا له جوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي take wato Musa Samiri sai fito musu da dan maraki ya kera musu yana da majiki wato lahman wa daman lahu khuwarun kuma yana da kuka yusma'u in qalaba kadhalika bisababi at-turabi alladhi atharu al-hayati wato ya canja ya koma aka din saboda kasar da aka sa masa wanda shine a wato alamar rayuwa fima yud'u fihi wa wada'ahu ba'da sawhihi fi famihi sai ya sanya wannan ƙasa a bakin wannan ɗan maraƙi bayan ya ƙera shi. Faƙalu, haza ila hukum, sai Musa Samiri da mabiyansa sai suka ce, "A, ai, wannan shi ne Ubangijin, wato, Ubangijinku da Ubangijin annabi Musa Falasiya, kamar yadda muka karanta a Araf, iji allana ilahan kama lahum aliya. Sun tsallake sai suka samu wasu mutane suna bautawa, wato ɗan maraƙi. To dalili haka shi dama Musa Samiri munafiki ne. za mu karanta labarinsa a gaba to shi ya zo ya yi musu wannan eh musa ai mantawa ya yi ya tafi neman wani abu amma wannan shi ne ubangijinku eh wato shi wannan wakana samiri wala da zinan shi musa samiri wannan asalinsa shege ne zanat ummuhu fa hamalatu uwarsa ta yi zina sai ta ɗauke cikinsa, falamma wada'atu da ta haife sa, khafat min an tu'ayyara bi waladiha, ta ji tsoron kada a aibace ta da wannan ɗanta, fa zahabat ila falatin sai ta tafi daji hatta ra'at magharatan ta ga wani kogo alqatu fiha ta jefa ta cikin wannan kogo. Wa zahaba wa zahabat li yahlika faqat. Sai ta tafi da niyan kawai ya halaka. والله تبارك وتعالى رحيم بعباده شيكو الله من يوان جن كيني دباينسا مهما كانوا أرسل الله جبريل سألا أيكو ملائكة جبريل يرضع هذا الغلام ينا من شايد وانا يارو في, في, في المغارة أو أنن كوغو فصار يرضعه جبريل ملائكة جبريل كسن شينا شايد موسى, موسى السامري حتى كبيرة السيد جرمه fasammahu Musa aidan shi ma sai aka kira shi Musa lamma kabira sara kafiran Allahu akbar malaika jibril yare nesa da ya girma sai da makafiri wa qad alima min asrari jibrila ya san wasu sirruka na wato malaika jibril annahu yarkabu faras alhayati yana hawa doki wato wanda shine rayuwa alhayatu hadhihi allati خلقها الله لجميع الحيوانات wannan rayuwa ita ce wacce Allah ya halarta alkata ga dukkan abubuwa masu rai ala surati farasin akan suran doki take ita rayuwa kama annal mauta ala surati kafshin kamar yadda mutuwa ita ko tana kan wato suran rago ne وجبريل عندما يسير في الأمور العظام جبريل لو كتن ديك يتفيع وجمن يلمرا يركب هذا الفرس فرس الحياة ينا هوا ونن دوكيني واتو رايوا ولا يمسه شيء إلا وصارت فيه الحياة babu ba zai taɓa wani abu ba sai rayuwa ta sare a jikin wannan abun yana ta taɓa wannan abun kawai abun zai rai fahimar samiri yi haza samiri ya fahimci haka falamma da ba jibrilul farasa yayin da wato jibril ya hau doki wa zahaba bi musa ilal miqati ya tafi da annabi musa zuwa ga wurin ganawa akhadha min athari hasiri hadha al faras sai ya dauki kasa daga kofaton wannan doki turaban يعلم أنه لا يجعل في شيء إلا صار حيا يا سن wannan kasa ba za a sa ta a wani abu ba sai ya zama rayayye wa ata lil jama'ati sai zo wa wato banu isra'il wa qala lahum sai ce musu hadha al mal alladhi aqastumuhu min al qibt wannan dukiya da kuka karbo ta daga kiftawa kuka areta wa baqi indakum yawan zugurinku a ijma'uhu ku tara shi asna'u lakum bihi ma huwa khairul lakum zan muku abin da yafi alheri fa jama'ul mala suka suka tara dukiyan fasaga surati ijlin sai kera wato sura na dan maraki faj'ala fihi turaba sai ya sanya wato kasa a ciki fasara ijlan jasadan lahu khuwar sai ya zama dan maraki mai kuka fa qala hadha huwa allah sai ce musu to fa wannan shine ubangiji fasaru ya'budunahu suka kasance suna masu bautansa wal ibadatu bautar ya suke yi yarqusuna haulahu faqat suna masu rawa a gefen wannan dan maraki wa yusaffiquna suna tafi yayin da annabi Musa ma ya tinkaro garin wannan abin yaji yaji ana ta tafi ana ta fito dalilin haka ne Allah ya tsine wa fito da kuma ta da wannan me sunan shirawa eh tunda a wannan zamani mun karanta a suratul araf haka shi Ibrahim ya faɗa eh mutanen wannan Musa Samiri su suka fara bautan Allah suna rawa suna tafi don haka masu yin zikiri suna rawa suna tafi suna kade kade wannan narko ne babba gare shi Ibrahim ma yana faɗa sariman wasl al-ghawani wa atazil dhikr al-aghani wa mi bil bid al-hisa wato min kiranin aw mabani ko sariman wasl al-ghawani wa atazil dhikr al-aghani وارمي بالبيد الايه وصل مختوم الدناني وارمي بالبيد الحساني وصل مختوم الدناني eh min kiranin aw mabani da dai sauransu shehu ibrahim ya ce duk wannan kade kade da shaye shaye duk wannan abubuwa a bar su duk wanda yace shi mabiyin shehu ibrahim ne kuma yana yi wannan abun ya karyata tani amma a tani amma akwai karatu ko sariman wasl al ghawani wa'tazil dhikr al aghani aghani din jam'u ughniya ne wato waka da ake hada ta da kida ita ce ughniya da aka shehu ibrahim ya ce ka yanke ka bar waɗannan abubuwa eh haka nan mata ya a bar wato mu'amala da mata idan za ka yi botan Allah kada ka yi mu'amala da mata kamar da matasa suna yawo wato su sayidodi ne da mata sayidai ko sayidatu ne to da haka wannan babu shi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam eh bai halatta ba shehu tijjani ko mace bai taɓa ba ɗariƙa ba sai dai mijinta ya je ya karɓa mata Shehu Ibrahim ma haka ne bai taba kaɗe ta da mace ko guda ɗaya ba. Eh, sai dai idan ya zama wato matar da ta zama muharramarsa. Amma mace ajnabi ya Shehu Ibrahim yana tare da ita ba taɓa yi ba. Kuma ba su taɓa haɗa hannu da mace ba. Eh, to wannan shine manhaj na Shehu Tijjani da manhaj na Shehu Ibrahim. Babu abin da ya saba wa annabi a cikin ɗariƙar Tijjaniya ko faida. Duk wanda kaga yana yi, to yana abun kansa ne ba wai wannan shehunan suna kan wani abu ba. ƙarya ne in ko da sun yi da an tabbatar mana da shi ko kuma hasha wa kalla da haka wannan kiɗa da rawa da kaɗe-kaɗe an haramta su tun a wannan zamani inna ma ja'a fil fitnatu min kibali hadal mali fitina ta zo daga wannan bangaren dukiya ne eh wato mutane suna ganin muna yawaita magana akan wannan abu addinin da ake so a lalata shi yasa muke magana kuma ko takobi za ka ɗauka ka sare wuyana ba zan daina wannan magana ba ruwana alkawari da na ɗauko daga wajen show brian sale ba zan warware shi ba dan kana da jama'ar ka ko kana da wane ne ɗinka wannan ba ruwana da kai ba ruwana da jama'ar ka amma zan faɗi abun da yake addinin musulunci zan faɗi abun da yake cikin ɗariƙar show tijjani zan faɗi abun da yake show brian yake kai zan faɗi abin da maulana shehu ibrahim sale ya faɗa da haka ba ruwana da kai ba ruwana da jama'anka amma zan faɗi abin da ya zama haram da halal wannan ba zan daina faɗa shi ba saboda haka mutane ku san ɗarikar tijjaniya wato bauta Allah ce ka zama mutumin Allah amma ba ka zama mutumin banza ka tara jashi da bajo ka zama sususu a haka za a samu wato waɗannan shehunan inda irin wannan tarbiyya aka ɗora su tsakiyar ƙarfinku wanda shehu ibrahim ya ce dukkan wani saurayi ya masa lamuni abin da tsofi suke samu zai samu amma kai ya zaman to ka je ka samu ma'aifinka da kakanka suna tabota Allah sai ka koma makaɗi ka yadda kuma addini kake a kana yin ma idan ka koma ka samu ubanka yana rawa a kofar gida ba za ka ji daɗi ba wallahi ba za ka ji daɗi ba don rashin mutuncinka ka je ka samu ubanka da ya kunna kasa ɗin bege yana ta tsalle yana rawa wallahi ba za ka ji sai dan kai ba da arziki ba ne to ta abin da baka son ubanka ya kai za ka yi eh to da haka mutane wallahi tallahi su kiya waɗannan abubuwa ba sa daga cikin addinin musulunci eh ba addinin musulunci bane eh walamma fa'alu hada raja'a Musa ghadban asifan shadid al-ghadab mai tsananin fushi al-ghadab lillahi min sifati awliya illahi tabaaraka wa ta'ala fushi dan Allah yana daga cikin sifofin waliyan Allah kama wato wasaf wusifa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sifanta annabinmu annahu kana la yaghdabu li nafsihi annabi baya fushi wato dan kansa wa yaghdabu lillahi yana fushi ne dan Allah wa idza ghadiba lillahi la yaqumu wa idza ghadiba lillahi la yaqumu li ghadabihi shay'un haka aka ce idan annabi ya fushi dan Allah to babu wanda ya isa ya tsaya fushinsa akwai lokacin da wata mace wato mai daraja sai ta yi wani abu za a mata haddi sai suka ce a wa wato a wannan usama usama ɗan zaidu shine masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake so kamarsa sai a wa annabi magana sai a bar wannan mace za a mata yanke hannunta wato da ya masa magana usama ya ce ya yi burin da a ranar musulunta da ya ga fushin annabi yace atashfa'u fi haddin min hududillah yace za ka yi ceto a cikin haddi cikin haddin Allah yace wallahi ko da yata ce ta yace sai na yake hannun ka ji ba saboda haka annabi yana fushi amma dan Allah yake fushi an ce annabi inda zai fushi wa halitta guda ɗaya ko Allah shafe duniya zai duka an gane ayi walau ruhu muhina yadhabu lillahi adahu ladabatil ashiya wa kace an gane wato da fushinsa zai tsallake Allah ya zama akan halitta to da abubuwa narkiya kawai da za su yi haka kuma tausayin annabi aka ce da digo ɗaya zai diga akan wuta ba wutan jahannama ba har abada babu wuta irin tausayin da Allah ya masa bahru hilmin ko law qatratun minhu salat la salat ala fawqa an-nari la zala minha as-sala'u kamar haka dai Saibatul Gharra, Shah Yusuf Nabhani ya faɗi wannan magana. To kun ji ayin. Falihada tajidu al-ghadaba lillahi min sifati al-kumali. Zaka samu fushi dan Allah yana daga cikin wato sifofin kamalallun mazaje bayin Allah. Wa ghadabuhum la shakka yujibu ghadab Allah tabaaraka wa ta'ala. Fushin su yana tabbatar da fushin Allah kama anna ridahum yujibu ridha Allah tabaaraka wa ta'ala. kamar yadda yardan su ma yana tabbatar da yardan Allah rubbama bal rubbama yakunu ghadabuhum ayna ghadabillah fushin su ma yana zama hakika fushin Allah bayan bawon Allah idan ya samu kamala to ba zai fushi sai dai da fushin Allah haka nan yardan su to dalilin haka annabi Musa aka ce ya dawo yana mai fushi amma ba fushi irin namu wannan da muke ba fushi ne dan Allah bayan wato annaba ba sa fushi in ba cikin Allah ba eh to da haka wasamiri hadha alladhi rabbahu jibrilu jaa kafiran wannan Musa samiri wanda malaika jibrilu ne ya rene sai zo kafiri wanda Musa alladhi rabbahu jibril huwa as-samiri jaa kafiran wa Musa nabiyullahi wa kalimuhu alladhi istafahu man rabbahu shi ko annabi Musa wanda Allah yake magana da shi wanda Allah ya zabe sai ce shi kuma ya rene sa kaji ai shi ne yace rabbahu fir'aunu fir'aunu ne rene sa fa hada fa ala hada Allah tabaaraka wa ta'ala yakhussu man yasha'u bima yasha'u da haka Allah yana kebance wa dan da yaso abin da yaso sai kaga wannan ya tashi a guri babu kamar sa ya zama tantiri wannan kuma ya tashi a gurin da ba a tunanin ma zai zan mutum sai zan mutumin Allah babu kamarsa baiwar Allah tabaraka wa ta'ala ne haka ne wallahu dhul fadli azim shine wani mawaki yace fa Musa alladhi rabbahu Jibril kafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun mursalu kaji Musa wanda Jibrilu ne tarbiyantar da shi ya zama kafiri shi ko Musa wanda Fir'aun ya rene sa ya zama annabi mursali baiwa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mu baiwarsa. Eh, na'am.
أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا Ta ya za su bauta wa wato wannan ɗan mariki Allah ya ce, ba sa ganin cewa duk da kukan da yake layar ji ilaihim ƙaunan ba ya dawo musu da magana su ma sun fi kamala, su ba su zama alloli sai ta shi. Eh, لو كلموه لا يقدر أن يرد لهم جوابا كيف يكون إلها ولا يملك له لهم ضرا بيسواتو يتنكل مسو وتتوتر وكو جامسو لأنفاني تعالى سريك إن شاء الله نعم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما تشركون به نعم وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري hakika annabi Musa ma gabanin wato annabi Harunu gabanin Musa shi ma ya ce musu ya qaumi innama kutintum kusancewa fa wannan an jarrabe ku da wannan maraki ne ubangijin ku shine Allah mai jin kai da haka kar ku saba mini ku bi ni ku bauta Allah wati'u amri na'am قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى saurin kai suka ce ai ba za mu gushe muna masu lizimtar bautan wannan dan mara'i sai annabi Musa ya da mun tabbatar nahnu la natruku ibadati al-ijl illa idha raja'a Musa qala Musa ba'da ruju'ihi na'am قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا yace sai annabi Haruna me ya hana me wato me ya hana kai yayin da kaga sun bata baka hana su bautawa wannan dan maraki ba na'am ألا تتبعني أفعصيت أمري baka bi ni ba shin ka saba wa umarni na ne yayin da ka zauna a tsakankanin su na'am قال يا ابن أم لا تأخذ بسحتي ولا برأسي na'am إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تأخذ قولي
ubangiji yace wato annabi harun sai yace yabna umma dan mamata la ta'khud bi lihiyati kada ka kama gemu na wato wala bi ra'si ko kaina abin da yasa kaga na zauna inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il ila jin tsoro kace ka raba tsakanin banu isra'il kuntu akhafu anni idha kharajtu ala atharika wa taraktu fi hadhihi alhalati tagdabu alayya la kay mun fishi Allah ايضا وتقول انت الذي فرقت الجماعه كاين كربا واتو جماعه eh walam tarqub qawli baka wato kiyaye magana na da na barka akan su ba na'am قال فما خطبك يا سامي sai koma kan wannan samiri yace kai menene sha'aninka da ka kira mutane zuwa bauta wannan dan mar'i eh na'am قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي sai ce ai wato ya ga wani abin da ba su gani ba ne ko ko ya san wani abu da ba su sani ba ne wato shi ne ya ɗauki wato ƙasa daga alamar kofaton wato mala'ika jibril e sai jefa cikin wannan maraƙi sai rayu fanabattu ha wato alkaitu fi surati al-ijlil masubi na'am wa kadhalika sawwala li nafsi yace haka nan rayinsa ta adanta masa yin wannan abu na'am قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال na'am وإن لك موعدا لن لم تغلق أوه.
وانظر إلى شاهك الذي وسع عليه عاكفا أوه.
لنحذقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ce wato, annabi Musa ya ce, Fadhab ka fice daga tsakaninmu ka tafi, fa inna laka fil hayati an taqula la misasa, fa inna laka an taqula kana da daman cewa la misasa babu taɓawa tsakaninka da kowa fil hayati a tsawon rayuwarka, har abada ba zai yiwu ka taɓa kowa wani ya taɓa ka ba, la wato a takarabanni. Da alaihi Musa annabi Musa ya wa wannan kafiri addu'a fa waqa'a fihi bala'un sai wani bala'i ya fada masa kullu man massahu ta'khudhu humma sh- humma shadidatu duk wanda wato ya taba shi wato sai zazzabi ya kama shi zazzabi mai tsanani in dai samiri ya taba mutum Allah zai dora masa zazzabi mai tsanani wa zai yadda ya taba ta to kaji wa ta'khudhu as-samiriya mithluhu haka nan shi ma samiri din irin wannan zazzabi zai kama shi ya ba zai yadda ya taɓa kowa ba fasara man masahu yamradu wa huwa yamradu kaji duk wanda ya taɓa zai rashin lafiya shi ma ya rashin lafiya wa sara kullun nas yafiruna minhu dukkan mutane sun ga wato Musa Samiri sai su rika guje masa wa huwa yafiru min kullin nasi shi ba yana guje dukkanin mutane wal insanu la ya'ishu illa bainan nasi shi ko mutum ai baya rayuwa sai tsakanin mutane eh da haka Allah ya masa wannan bala'i wa ramahu Allah bi hadhihi musibati la yaqrubu min ahadin illa wa marida wato maridal mamsusu wal masu wanda aka taban da mai tabawa dukkan su zasu yi rashin lafiya fasara nasu yafiruna minhu wa yafirru minhum fa baqiya mutawahhishan fil falati sai ya rayu wato yana wato kadaita a daji faqad hatta halaka har ya mutu a haka kaji bala'i da ya same sa wa inna laka maw'idan kuma ka sani banda wannan rayuwa kana da alƙawari na azaba a lahira wanda lan tukhlafahu ba za a saba maka shi ba eh kuma ka dubi wannan ubangiji da ka tsera musu ko abun bauta wanda zalta alaihi akifan ka wato kasance kana mai lizintarsa la nuharriqannahu za mu kona sa thumma lanansifannahu wato za mu sheke sa a cikin ruwa nasfan shekewa taukidi ne na'am إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما ku sani ubangijinku ba dan maraki bane shine Allah wanda wato babu abun bautawa da gaskiya sai shi kadai ya yalwaci komai da sani ya san komai da aka arshadahum ila tauhidil haqqi annabi Musa ya shiryar da banu Isra'il zuwa ga kadaita Allah na gaskiya huwa anna Allah tabaaraka wa ta'ala huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa wasi'a kulli shay'in ilma kadhalika na'am كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق من أنباء واجب وكذا شوى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق مم.
وقد آتيناك من لدنا ذكرا baka san ni tsohon dan musabaka ba dan musabaka eh kadhalika a- a- wato ubangiji yace kamar yanda muka karanta maka wannan labari dama Allah yace wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka Allah yana nutsar da annabi sallallahu alaihi wasallama abubuwan da ya samu annabawa da abin da yake ciki amma mu ake bawa darasi da aka shi yasa Allah yake kadalika naqussu alayka haka nan muke karanto maka labarai wato abin da ya gabata wa qad atainaka zikran mun baka alqur'ani daga gare mu na'am من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة مزرا duk wanda ya kawo ga wannan qur'ani to da- ah, zai dauki wani zunubi ranar alkiyama mai nauyi mun karanta cewa dukkan masu sabon Allah to zunubin zai hau kansu tun daga kabari har zuwa wato su shiga wutar jahannama Allah ya kiyaye khalidina fiha fihi خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا wato suna masu dawwama a cikin azabar wannan nauyi Allah tabaraka ta'ala ce tir da wannan nauyi da za su dauka ranar tashin alkiyama himlun thaqilun wa bi'sal himl na'am يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا shi ko ranar tashin alkiyama shine ranar da za a yi busa a kaho busa ta biyu wato busa ta farko mutuwa za a yi ranar Allah zai tara dukkan waɗannan kafirai su ko mumine dama sun san za a tara su ana musu jan hankali ne da wannan wa nahshurul mujrimin alkafirin yawma idin zurqa za a tara su idan su bi yayi zuru zuru yayi bulu uyunuhum ma sawadi wujuhihim fuska bakake kirin wato idanuwa kuma duk sun yi yelo na'am يتخافتون بينهم إلا إلى عشرا suna wato masu magana ƙasa-ƙasa in labistum suna cewa ba ku zauna a duniya ba face kwana goma kawai suke gaya wa junansu na'am نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما to kaji ubangiji tabaraka wata'ala yace shi ya san wato nahnu a'lamu bima yaquluna ya san abin da suke faɗa idh yaqulu amsaluhum yayin da waɗanda suka ma fi su suke cewa amsaluhum tariqatan wanda suka fi su hanya a cikin abin da suke yi illa bistum ba kuma zauna a duniyar ba face rana ɗaya fa nasu jami'an ma marra alaihim min- min ad-dunya sun mance duk abin da ya shuɗe kansu na wato rayuwar duniya dama shi mutum idan ya zo mutuwa dukkan wani abin duniya haka yake mance shi daga cutan ajali kawai ka gani daga cutan ajali za ka fahimci mutum fa ya bar duniya in kun ɗora sa a tabar ma ƙasa zai ai dole abin da yake jikinsa ma zai iya ja ya jefar to ai dama haka ake abin duniya abin duniya sunansa da haka zai mance komai a wannan lokaci hatta musuluncinsa zai mance in ba shi mutumin Allah a lokacin zai dawo masa. Da haka mutane a ji tsoro wato a ji tsoron Allah, wallahi lahira ba abun wasa ba ne, ka gani gashi sun rayu wannan shekaru suna cewa ai wuni ɗaya kawai ba su kai, sun mance duk abin da suka yi, kuma ba wai suna masu shakku ba ne. Da haka ce ka ga mutum da ya fi kowa jin daɗi a duniya ana sa sa a wuta zai ce bai taɓa jin daɗi ba. haka wanda ya sha wahala a duniya in ya zama dan aljanna ana sa shi ya nutso ɗaya sai ce bai taɓa shan wahala ba ka ji ku damu da tinibu duk wahalar za ta wuce in kuna shiga aljanna babu malam eh illa bisum illa yawma nasu jami'an ma marra alaihim min ad-dunya hatta dhannu anna ad-dunya yawmun wahidun har suke zaton duniya ma rana guda ɗaya ce kawai Allah Allah kiyaye na'am ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا da yace tashin alkiyama suka ce to wannan manya-manyan duwatsun kuma su ya za a yi da su eh da haka sai Allah ya ce wa yas'alunaka anil jibali kayfa takunu yawm alqiyamati ya su za su kasance wannan dai idan ka je kaga garin Makka wani wato dan kwari ne kawai duwatsu suka zagaye gurin ta ko ina da haka ai za su yi mamaki wannan a matsayin su na kafirai sai Allah ya ce musu ka ce musu Allah fa zai nike su ya sheke su duka su zamanto iska kawai yufattituha karram lisa'ili zai ninnike su kamar wato rairayi da yake zuba kuma yutayyiruha birihi wato sai ya ya sa su tashi kamar iska da iska na'am فيذرها قاعا صفصفا duk wannan duwatsu da kuke gani to Allah zai bar su fako ne shimfudadde wanda ba komai a gurin Allahu akbar na'am لا ترى فيها عوجا ولا أمتا wato dukkansu ba za ka ga wani karkata wani ya fada ko ko wani ya dagu shine amsan irtifa'an dukkan kasar sai an daidaita ta sa- ta zama flat sai a nade ta kawai shikenan idan aka nade ta kuma duk girmanta bai fi kawai ka rike ta a yatsa ɗaya bane Allahu akbar eh na'am يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له kuma za a maida ta gurasa ‘yan aljanna za su ci kafin su shiga alja- aljanna. Haka da a gurasa guda ɗaya za a maida ta. Eh su mala abdulkarim ku ci. Allah ba mu dan shinku. Na'am.
وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أمتا Yau mai izin a wannan rana da za a sheke duwatsu wato yattabi'una adda'iya. Dukkan mutane za su tashi a kaburburansu suna bin wato mai kira shine Israfil. Ya kulu yana cewa halummu ila ardin Rahman. Ku zo izuwa ga wato tashi da Allah zai tashi bayi. Na'am. La'i waje lahu wato babu wani karkata ba wanda ya sai karkace ya samu gurin da zai labe a ranar babu wannan la'i waje lahu littiba'ihim ai la yaqdiruna an la yattabi'uhu babu wanda wato zai iya kaucewa bai bi Israfil a ranar ba na'am وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا a أمثال ranar kuma dukkan muryoyi za su kaskanta ga Allah mai jin kai ba za ka ji komai wato sai motsi kawai na wato wannan ta- takun kafa eh dan mutane din duka kai kake ganin kai babba ne kai kaza a ranar tashin alkiyama kun ga kiyashi in sun taru a guri daya kanana kanana wannan ko to in ka hango a taron kamar haka ne fa mitsi mitsi ne za a kasance kawai news news news za a ji kara la tasma'u takalluman babu wani magana na'am يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا a ranar ne wato ceto ba zai amfani kowa ba babu wanda za a ceta sai dai wanda Allah ya ba da umarni a cece su kuma yadda da za su yi magana wato su ne wanda suka musulunta gumakan nan naku ba za su amfane ku a wannan rana ba irin wannan aya ne wato wasu mutane idan suka ji sai su rika kore ceto duk wanda ya kore ceto to wannan magana za ta yi girma zai kai shi zuwa garidda annabawan Allah tun daga annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto annabawan Allah za su yi ceto malamai za su yi ceto shahidai za su yi ceto masoya juna za su yi ceto kai Allah ma zai yi ceto sunayen Allah ma za su yi ceto da wannan abin zaka ta da shi da an ce gumaka ba sa ceto sai ka ce ai hadda halittun oh, mu musulmai ko ko annabawa ko to da haka wannan magana ce babba Allah ya kiyaye mu da irin wannan aqidu eh shine wanda Busairi yake cewa in lam takun fi fi ma'adi akhidan bi yadi fadla wa illa faqul ya zallata alqadami eh dukkan halittu za su je su kaskanta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam annabawa kansu manya kowa sai yayi tawazu ga Annabi kowa ya isa ya ceton kuma zai yi amma idan aka masa magana sai ce ka tafi wajen wane an zo da annabi adamu sai ce a haba ni da na fito ku- fito da ku daga aljanna za mu karanta a gaba ta zan me da ku ku je wajen annabi ibrahim shine badaɗin allah shi ku annabi ibrahim ya ce a ina zai yi ni da na aikata kaza za mu karanta a suratul anbiya da haka shi ma yayi tawazu sai a zo wajen annabi musa shi ma yayi tawazu a zo wajen annabi isa shi ma zai tawazu ya bar wa maja- majalin na annabi sallallahu alaihi wasallam kaga in babba yana na aida ma haka ake malam ko amma dukkan su suna yin ceto kuma za su yi din eh tawazu ne suke yi na'am يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san wato da abin da ke gabanin mutane na lahira zuwanta da abin da ke bayan su na lamarin duniya shi ko wala yuhituna ilman bihi ba wanda ya sai zagaye sanin Allah zaka san Allah amma ba hakikarsa ba kuma ba ihada ba sani na imani ne na'am وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمله الماء Na'am, a ranar wato dukkan fusaku, amma wannan majazun akliyun. Fuska ai ba ita za ta kaskanta ga Allah, dukkan mutum ɗin ne zai kaskanta ga Allah. Wa ana fil wujuhu, wato halittu duka za su kaskanta ga Allah shi kaɗai a ranar babu sarki, babu talaka, babu kangararre, babu mai biyayya, babu wani, babu wani, duk an zama guda ɗaya, lil hayyul qayyum ga Ubangiji rayayye, wato wanda yake kiyaye komai, wa karhaba man hamala zulma. duk wanda ya wato ya ɗauki shirka ya je wannan rana ta wannan haƙiƙa shi ne yadda ya asara na Allah ya kiyaye ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا خصما ya ce wanda ko ya aikata ayyuka na gari shi ne bauta Allah wato wa huwa mu'minun yana mai ba da gaskiya da Allah da annabi da abin da annabi ya zo da shi to wanda a ranar baya tsoron wani zalunci la zulma al-yawma Allah ya ce dama wa anna Allah laysa bi zallami lil abid inna Allah wato harrama zulma ala nafsi yace inni haramtu zulma ala nafsi waj'altu bainakum muharraman da haka babu zalunci a wannan rana bi ziyadatin fi sayyi'atihi babu zalunci a ƙara ko da ɗigo ɗaya cikin laifukanka wala habman babu kuma tawaya a ranar ba za a kare hakkin kowa ba a cikin kyawawanka daidai da ƙwayar zarra ba a tauyewa na'am وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا أو هم؟
أو يحدث لهم ذكرا yawwa wato haka ubangiji yace bayan wato ya sauko da wannan alqur'ani wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyya qur'ani ne balarabe da mun kawo shi da wani harshe ai ba za ku fahimce sa ba ku mutanen makka wa sarrafna fihi min alwa'idi kuma an bayyana dukkan wani narko da aka yi a ciki ba boye ba babu wata magana mai tsauri sai da aka zo madina ake neman wasu fassara abubuwa yawanci mutanen makka laraba fasihai ne to ana musu magana da za su fahimta ne amma madina ba haka bane dan kaga akwai yahudawa da haka kaga yaren zai samu rauni sama da wanda su laraba kadai ne da haka kuma su a makka ana zuwa hajji suna jin dukkan yarukan mutane da haka kowanne yare aka yi suna ji sabanin mutanen madina ba su da wannan ko mutanen madina akwai mutane da yawa a ciki kamar wato irin mutanen habasha da waye-waye din kamar salmanul faris duk ba ga su ba to da haka ana samun yare ya sha bamban sai bayani ya sha bamban eh qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min alwa'id da yasa Allah haka da yace dan ku ji tsoron bauta wani sa aw yuhdithu lahum dhikra haka nan kuma qur'anin an sauko da shi aw din ta'atfu ce ya kuma faran musu da wani wato tunatarwa ta halakar da waɗanda suka gabata cikin al'ummatai eh na'am فتعالى الله الملك الحق na'am ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه na'am وقل رب زدني علما to ubangijin nan wannan shine abun bauta fa ta'ala Allahul malikul haqq ya daukaka ga barin abin da kuke bautawa koma bayan sa wala ta'jal bil qur'an min qabl an yubda ilayka wahyu annabi sallallahu alaihi wasallama na- hada nazala fi haqqi annabi sallallahu alaihi wasallam fi bidayati al wahyi wannan ta sauka annabi a farkon wahyi kana jibril idza nazala bil ayati yubashiru bi jismihi jisma rasul sallallahu alaihi wasallam malaika jibril idan ya sauko da wahyi to yana taba jikin annabi sai wahyin nan ya sare a jikinsa haka ake فيدخل القرآن في جسد النبي صلى الله عليه وسلم سوى أن القرآن يشجد كين النبي فيتعجله الرسول تاكي النبي سوى كرئيسا واتوشكين قدقاوة من كرنتا سوى شدع أبن الله يشيهي to yana yi har ya kai kure ha kullal basli fataqda wa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqi wala tabsutha kullal basli mun karanta a isra'i sai da ya kyautar da rigar sa ma rana aka aka tashi sallah ba shi da riga ko to da haka duk wani yasiya ma da aka ce yayi gashi abin da ya faru duk abin da Allah ya ce yayi to yana yi ya kai makura ne eh to da haka da aka ce wannan Qur'ani yana sauka annabi sai ya rike shi da sauri yana karanta shi sai Allah ya ce wa annabi kar kai gaggawan karanta Qur'ani wannan koyarwa ce ake wa malami da dalibi idan kana karatu a wajen malami to kada kai gaggawan jan baki da fassara ko ko ka san abu ma ka nuna baka sani ba duk dalibin da zai zauna a gaban malami ya san abu sai ya nuna malami ya sani albarkansa za ta yi kaɗan ka nuna baka taɓa sani ba haka sahabbai suke wa annabi zai tambaye su sai ce Allahu alam wa rasuluhu amma a zamanin nan kana jan baki almajiri na fisge maka to da haka ina albarka za ta yi ana karatu in ya bata ma ba za ka yi komai ba sai dai kai shiru ka ce na'am amma malami yana yi in ya kuskure ma kawai sai ka kama ka gyara to wannan ba a yin sa shiru ake malam an gane ai ba a jan baki in ya ja shiru ake in yayi ma menene ya kai na'am ne naka kawai an fahimta to wannan koyarwan ake so a bayar ba wai annabi shi mubasharatan ake nufi da shi ne eh shine yace fa umira an yasira an yasbira hatta yaqra jibrilu an umarce shi ya hakuri sai mala'ika jibrilu ya karanta sai ya karanta kai ma dalibi zaka yi hakuri malami in ya ja baki sai ka saurare shi fa ba'da qira'ati jibrila yaqra'u huwa bayan karatun jibril sai kai ma ka karanta alqur'ani hada kamisli ayati surati alqiyamati la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu haka Allah yace eh wal hikmatu fi kauni an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatalaqqa al-qur'ana hikima da aka yi kasancewar annabi yana karɓan ƙur'ani daga jibril shi ƙur'ani wato halayensa ne ko magana ne daga Allah shi ko annabi tsakaninsa da Allah babu wani to ta za a ce za a kawo masa daga Allah kuma ai ya fi karfin nan ko ya wuce gurin nan a ce Allah annabi kuma akwai wani ai ba zai yiwu ba ai to amma hikimar da Allah ya anan ya sa Qur'ani zai zo bi wasitati Jibril zahiran zahiran shi wannan zahiri fili yake huwa talaki shine wato sirrin karba tsakanin dalibi da malami duk iya karatunka duk fahimtarka to kakka dauki abu da kai ka je ka dauka a gaban malami ko da kana fahimta me yasa idan baka je ka karanta a gaban malami ba to ba ka da dangane na wannan ilimi ne ilimi ne yankeke ne ba shi da addu'a ba shi da komai ilimi yake bare albarka ba misali yanzu idan ka zo ka karanta a wajen wannan shi ya karanta a wajen malaminsa to wannan sirrin na malami na biyu yana kan ɗalibi na ɗayan nan ne kai in ka karanta sirrin zai hau kanka wannan shi ma haka addu'an da yawa ɗalibinsa yana nan kai ma zai hau kanka har izuwa kan annabi haka abin zai tafi an gane a yi addoyin da suke wa juna da kuma sirrin da yake tsakaninsu duk kai ma zai hau kanka in ka ɗauka ka karanta da ka baka da wannan mala to da haka karatu ina zai zama karatu shi yasa za ka ga malamai wanda babu kamar su amma har gobe suna neman su je su yi karatu a gaban malamai saboda su samu wannan albarkan ne idan ka karbi abu a wajen wannan malami to da wanda ya karba wajen annabi kamar ɗaya ne saboda adan abin da ya taso daga wajen annabi nan shine har izuwa kanka baya yankewa kamar yadda muke ganin abu a zahiri misali tun da aka halicci annabi adamu izuwa yau an taɓa haifan akuya ba adamun da ake haifa ba to ilimin ma haka ne yanda suka karɓo wajen annabi da addu'a da komai da sirri na tsakanin ɗalibi da malami ya hau kansa bai to kai ma ana tafiya ana tafiya har ka zo kanka su maulana shi ibrahim salih radiyallahu ta'ala hannu su ne aya mafi girma a wannan babi sai da ya karaɗe dukkan duniya ya gama ilimi tukunna ya zauna malaman ƙur'ani kaɗai sai da ya malami ɗari to da Allah in kana karanta ƙur'ani ka sauke mai rage amma bayan nan ma ana son sanadin wannan sai a je a yi bayan wannan sai a je wajen wannan bayan wannan sai a je a sai ka samu sanadi sirri kala kala misali yanzu akwai ijazarsa ta ɓangaren shehu ibrahim yas bayan haka kuma yana da ijaza ta ɓangaren sha abulfati ta sha abulfati ta sha ibrahim ne amma saboda neman albarka sha abulfati ya karɓa. bayan nan na sha atiku yana da ita kaga sha atiku ya karɓa wajen wa sha ibrahim yas yana da ita sha tijani na yan mota ya karɓa wajen sha ibrahim kuma yana da ita sha alisise yana da ijazarsa kuma shi ma daga sha ibrahim ne duk abu ɗaya ne amma albarka ake so ta yawa da addu'o'i da sirri bayan haka kuma ya karaɗe ƙasar nan ya tafi ƙasar makka da madina da kuma masar nan ma sai da ya gama malami kusan ɗari uku yake da shi a lokacin da sun zama malamai suna wakiltar najeriya in an tura su wani taro idan suka haɗu da malami wani wanda ya taɓa karanta littafi ko ya rubuta yi sai su sa a gabansa da shi da nasiru kabara sun yi ba iyaka wannan To da haka wannan shi ne ake karatu mai albarka amma ba wai nima na iya alifin bawu zan ɗauki littafin karanta. Kawa'idi za ka je ka samu malami sai ka sa kawa'idi, kai kuma kana koyar da muktasar. Haka ne ka'idan ilimi malam, saboda kana so sanadin wannan ba. To da haka mutane a gane yadda ake karatu ba a karatu da ka. Idan ko ka yi karatu a ka sunan shi wahala malam. Allah kiyaye mu. dole a durkusa gaban malamai yanda annabi ya zo ya karba a wajen mala'ika jibril kowa idan yana son ilimi sai haka a addini musulunci eh laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a al-isnadu min ad-din isnad yana daga cikin addini zaka je ka nemi sanadin mutum dole ne dole ne in baka dauka wannan ba kai kawai kana nan kana soki burutsu da addini musulunci kana wa addinin musulunci shishigi ne eh to da haka wannan shine sirri ok bari mu gama a wannan tafsirin aya fa inna talaqqiya maqlubun karba a wajen wato bayi bayin Allah dalibi ya je wajen bayin Allah ya karbi abu ana son sa fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qur'ana min jibril alaihi salatu wassalam annabi dalilin haka ya karbi qur'ani a wajen mala'ika jibril kasancewar sa yafi jibril wa akhadha anhu sahabatu su ba sahabbai larabawa ne babu kamar su amma sun zo sun karanta a wajen annabi wa akhadha anhum at-tabi'una su ma tabi'ai suka zo suka dauka a wajen su fa baqiya talakki karba din sai ya wanzu amran ma'mulan bihi fi dinillahi ila yawm al-qiyamah abu ne da ake aiki da shi har tashin alkiyama ba zai yiwu ka ɗauka littafi da kai kai ba eh wannan dole ne addinin musulunci idan kana son addinin dai haka za ka yi idan ko baka so sai ka yi abin da kake so labudda minhu ila yawmil qiyamati fa alima hada fa labudda fa ulima hada labudda min talakki alquran min shaykhin da haka anan da aka sani dole ne a karbi qur'ani daga wani shehi wala budda min talaqqi ilmi min shaykhin dole ilimin addini ma a karbe sa a wajen wani shehi ba kamar ilimin boko ba amma man talaqqa ilma duk wanda ya karbi ilimi min al-kutubi faqat daga littattafai kawai walam yusahibi shuyukha bai zauna da shehunnai ba fa qalla an yanjaha ba kasafe zai nasara ba imam suyuti yana cewa wa khudh min al-afwahi la min al-kutub ka karɓa daga bakin mazaje ba daga littafi ba an gada yi a al'ilmu fi suduri rijali ilimi a kirajen mazaje yake ba a littafi yake ba eh li'annahu fatahu sirru talaqqi dalili haka idan ya ɗauka daga littattafai bai zauna da malamai ba to sirrin karɓar ilimi ya wuce sa an gane yi wannan addu'o'i na malamai tsakaninsu wallahi ba ƙaramin girma yake ba ba ƙaramin yana da girma sosai a gane yana da girma sosai saboda haka yi kokari a rika ɗauka daga wajen mazaje a mazajen ma kuma za ka ga wanne mutum yake da alaƙa da saboda haka albarkar za ta fi ƙarfi ana akwai asanadul ali akwai asanadul nazi da haka duk ana kula sanin abu ɗaya ne sai ka ga an kawo hadisi guda ɗaya da riwaya kala kala to wannan duk shi ake duba malam da haka haka ake yin karatu shi yasa Allah ya bi kawo annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ta hanyar Jibril lokaci ya gabato za mu tsaya na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala a halle